idan ba a manta ba jiya muna cikin suratul nisa'i kuma mun kwana aya na 62 za mu tashi da uku insha Allah akar magalla bismillah
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى على محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما Allah yana faɗa ma al'umma cewa ya sha aiko manzanni da yawa kamar yadda aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wa ma arsalna min rasulin min aiko wani manzo ba illa li yuda sai dai don ai masa biyayya fi ma ya bihi wa yahkum cikin abin da yake horo da shi yake hukuntawa don horonsa ba nasa bane na Allah ne Allah ya faɗa wani aya wa ma atakum rasuluhu fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu mabiyayin da za a yi masa bi Allah da horon Allah la li usaba don a saba masa wai khalafa a saba masa ba walau annahum yuzlamu anfusahum da dai a ce su yayin da suka zalunci kanan su su yahudun da suka je wajen kafiran makka suka kai aka kai su wajen dago su bitahakumihim da kai hukuncin su zuwa dago su ko kuwa mutumin da yace a je wajen kamun al-ashra jawo ka da sun zo maka ta'ibina suna masu tuba fastaghfirullah su nemi gafaran Allah wastaghfirahum ar-rasul manzo sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafara fihi iltifatun an khutab tafhiman dan gwabawa ga sha'anin manzon Allah mana in sun nemi gafaran Allah a gaban annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa baki yace Allah ka gafarta musu lawajadullah da sun samu Allah tawwaban mai yawan karban tuba a ma kansu ba ma wai mai yawan karba ne kamar yadda suke da yawan sako shi ma mai yawan karba ne rahiman mai rahama wala wa rabbika la zaidatu na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba su ba da gaskiya ta yi hakimu ka sai sun kawo hukunci gare ka fi ma shajara bainahum cikin abin da ya cuɗanya tsakaninsu ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا سنا بس زامن قنشي أشكن زوشي وينسو أو شكا كوكو كنتو mimma kalaita daga abin da ka hukunta wa yusallimu su miƙa wuyayen ƙalu su jawo da hukumika hukuncinka tasliman miƙa wuya min gairi mu'alalati shi sa Allah sallallahu ya ce alaman alaman hidaya na Islam manzala ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi dayan ku ba zai zama mai imani na hakika ba sai duk abin da yake so ya bar shi ya bi abin da zo da shi shine zama cikakken mai imani mutum a nan ana nufin ya bi umarci amincen alkur'ani ya bi sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma annabi yana faɗa cewa ya ci alal nasi zamanun la yasluhu al-mulku illa bil qatl wa tajabbur ولا توجد المحبة إلا باتباع هوى الناس ولا يوجد الماء إلا عند الأغنياء إلا إذا تذلل العبد إليهم wato ina faɗa abin da muke ciki yanzu wani zamani zai zo a ƙarshen zamani mulki baya inganta sai da kisa da tsaurin kai ta kashe mutane a jin kai ba za a samu soyayya ba sai ka bi son zuciyar mutane in kana so a soka kai ta bin zuciyar mutane ba za a samu kuɗi wajen mawadata ba sai ka zama kaman bawa gare su ka zama mai kankan da kai kana kwantawa kana cewa kai kankan da kai da ya ga ka kaskanta dai sannan ya baka manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa wannan zamani almuluku mutakabbiruna sarakuna girman kai wal aganiya wa mawadata ya fahalo na marwata wata jabbaru na suna suna suna tsaurin kai والناس لا يحبون متاني باسا son wani sai wanda ya fi son zuciyarsu annabi sallallahu alaihi wasallam man adraka zalika zaman duk wanda ya kai wannan zamani wasa bara yayi hakuri alal faqad bisa talaucin da yake damu da shi wa huwa yaqdiru al mali yana da ikon ya je wajen waɗannan mutane bai je ba wasa bara alal zulli yayi kaskanci yayi hakuri bisa kaskancin yana kuma da iko ya samu buwaya yayi hakuri akan kiyayya yana da iko akan soyayya to Allah zai zaunar da shi babban katanga a gidan aljanna ranar tashin kiyama manzo Allah ya ce duk wanda ya raya sunna na a wannan lokacin yana da ladan shahidi guda ɗari sai sahabbai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man kana ala dini fi zaka zamani fa ka halu to ya rasulullah wannan zamani yana da wuya wanda yake rike da addini a wannan lokacin na gaskiya ya halin shi zai zamo sai manzo Allah ya ce ai halinsa zai zamo kamar mutumin da yake rike da garwashi ne a hannunsa idan an sa garwashin ya mutu a sake sa wani ya mutu ko haka nan dai idan kana cikin wannan zamani kana rike da addini to kai ka san abin da ka samu shi yasa za ga bayan Allah kai kana rike da addini kana zikiri kana salati kana la ilaha illallah kuma wai zakin ka ake ana ce kai da kai ne mai kai mu ne makawa fitina da sauransu a taro masu taruwa su yi karatun alqur'ani a ce su ke bata kasa inda ake taron alqur'ani a dube su a ce ai waɗannan su ne ke bata kasa ga ‘yan iska suna yawo a gari ba ce masu komi ba amma ce waɗannan mutanen nan ai su ne da gare su ne ake zama wa ‘yan iska daga karatun ƙur'ani wa ake zama wa ‘yan iska to manzo Allah sanan yace in kana zan kano wannan lokaci to in ka rike addinin ka lalle kaman kana rike da garwa shine yau wannan ya zage ka wannan ya cuce ka duk aikin kirki ai ta zage na banza ko lafiya lau wala wa Allah Allah tsare walau anna walau anna katamna alaihim da mun rubuta a kansu nam an mufassara fi aqilu anfusakum cewa ku kashe kanunku a ukhruju min diyarikum ko ku fita daga gidajenku wanda mu al'umman annabi ba a rubuta mana haka ba Allah ya ce da an rubuta kama katamna ala bani isra'ila kamar yadda muka rubuta ma bani isra'ila so idan sun sabani Allah zai ce faqtulu anfusakum li yaqtulu al-bari'u minkum al-mujrima mai laifi ya kashe mara laifi sannan in karɓi tuba sannan su fita gidajensu Allah ce da mun rubuta maka ko al'umma ma fa'aluhu ay al-maktubu alaihim ba za su rubuta abinda aka rubuta ba za su aikata abinda aka rubuta musu ba illa qalilan sai dai kankani bil rafi ala al-badali ko illa qalilan ala al-istisna'i minhum daga cikin su walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da sun aikata abinda ake masu wa'azi da shi من طاعة رسول النبي يا كمنزو صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم لا يهمس الخير وأشد يا تنن تثبيتا تحقيقا تبتر وعن إيمان كإيمان
وإذا لآتناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما
وإذا لو ثبتوا لا كن ثبتا لآتينا ودام باص أجرا عظيما لا دام جرما من عندنا هو الجنة جني الجنة ولهديناهم دا من سريت دسو صراطا مستقيما تبرك مديدش قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم wani sashi daga sahabbai cikin manzon cikin sabon manzon Allah ana ce mashi Sa'id ibn Jubair ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna cikin bakin ciki annabi ya ga ya damu sai annabi ya ce Sa'id ya ce na me yasa me ka nake ganin ka cikin bakin ciki ya ce ya rasulallah wani abu ne nake tunani a zuciyana ya ce meye shi ya ce to gashi yanzu a madina in mun ji ganin ka sai mu fito da safe mu ganka da yamma mu dubi fuskan ka mu zauna da kai to gobe yana nufin kiyama za a ɗaukaka ka tare da annabawa can inda Allah ya san inda zai kai ka mu ba za mu san da kai ba to ya za mu yi kenan wannan abun yana man ciwo yanzu dai da man ji ganin ka za mu zo mu ganka to lahira wa ne mu da kai to annabi bai maida masa zance ba to sai jibril ya zo da wannan aya Allah subhanahu wataala ya ku shakure mu suka ce kai bana raka fil jannati wa anta fil darajati al ula wa nanu asfala minka kana daraja madaukaka mu ko muna kasa da kai ونزل في الآية وكد وأن آية من أني الله ورسول دو وأن بي الله لمنزم الله فيما أمر به تكن أبن سكي هورود شي فأولئك وأنشاننك sun tabbata ma'an ladina an'ama Allahu alaihim tare da waɗanda Allah ya ni'imtar a kansu minan nabiyina daga annabawa wasiddiqina da sandiqai afabili asabil anbiya'i mafifitan sahabban annabawa limabalaghatihi fi sirri wa tasdiqi saboda kaiwa matukan su a cikin gaskiya da gaggatawa suna tare da ashuhada shahidai alqatala wadanda ake kashe su fi sabilillah wasalihin da salihan bayan Allah ghairu ma zikira Allah ya ce duk wanda ya samu abokan tafiya irin wannan waha suna ulaika rafiqa wai kyau wadanta nan ka rufa rafiqan rufaqa wa abokai fil jannati a cikin aljanna بأن يستمتع يجداني فيها أشكين برؤيتهن دقنس وزيارتهن دزيارة والحضور دهلرت معهم تارت على دسم وإن كان مقرهم في الدرجات العالية أقول إيكي متبتنس كما يندي فلا yana cikin darajoji maɗaukaka bin nisbati ila ghairihim in an dangana zuwa ga waɗansunsu wato aljannan ana kai ma juna ziyara in ka tuna wani ba za ce bari je ziyara shi sa Allah ya ce ikhwanan ala surrin mutaqabilina da zaran kai gurin ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yin magana da shi haka din zai samu ba wani wahala ba kuma sai ka ciru daga inda kake ba yanzu nan Allah zai hada ku ku yi magana da Annabi ka ji dadi kamar yadda kake gani ah to yanzu ba maganin bature yayi maka wani abu video call in kana da waya irin nawa yanzu kana wani wuri ni ma ina wani wuri in na sa na danna zan in ganka muna magana kana magana to ar ne ma yayi wannan balle Allah ka ikhwanan ala sururin mutaqabilina ba wani wahala yanzu nan kana yana Amerika in kana da irin wannan wayan ka danna shi ma ya danna gashi kuna magana yana dariya kuna dariya kaman kuna ganin juna to Allah subhanahu wataala duk abin da ya faɗa sai ka mana kwatankwacin irin wannan a duniya ikhwanan ala sururin mutaqabilina kuma aljanna ba a ganin bayan juna idan za ka yi tafiya gadonka ne automatic zai taso nashi ma automatic zai taso ku zo ku haɗu kar ka je gidansa kila ya fi ga aikin kirki gidansa ya fi naka kyau kai kishi ba kishi a aljanna saboda haka sai ku haɗu a inda Allah ya haɗa kowa ya daɗe kowa in kun gama sai kowa gadonsa ya ribas kuna kallon juna kai ba a ganin bayan juna ba nan duniya bane sai na ga bayan ka a babu haka nan Allah ya ce ikhwanan ala sururin mutaqabilina Allah ya ce duk wanda ya samu haka wa suna ulaika rafiqa rafiqan din nan ba abokan tafiya bane a abokan zama ne zalika kaunuhum ma man zikira kasancewar su tare da wanda aka ambata alfadl min Allah falala ne daga Allah wato Allah yana so ya gaya maka cewa wannan abin da na baka ka san dai aikin ka bai kai irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ba don haka ba wani abu ne falala ne daga Allah fa faddala bihi alaihim wanda yafi yi fitar a kansu la annahum naluhu bi da'atihim ba sun same shi da da'an su ne ba wane su wa kafa billahi alima ya isu Allah ya zan masani bi sawabil akhirati da ladan lahira ai fasiqu bima akhbarakum bihi ku amince da abin da ya ba ku labari da shi haka ne tabbatacce in ka je lahira duk inda kake in kai masoyin annabi ne za ka ga annabi ga ka gashi babu wahala yana can a darajarsa kana na a ƙasanka wala yunabbi'uka ba mai baka labari mislu khabir misalin masali shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma da Allah ya gaya masa haka yace al mar'u ma'a man ahabba al mar'u man ahabba man ahabbani kana ma'i fi darajati yawm al qiyamah duk wanda ya so ni muna tare da shi a inda nake a daraja na ranar kiyama wannan ko a nan duniya ma wani yakan kai wani madaraja ba da aiki ba da falala yanzu misali kun taso anguwa daya da gwamnan garinku shi Allah ya dauka kaje ya kai sai inda ke kai baka wuce tisha ba lannan ana nan sai ce wai ina labarin wani ai daga nan zaka ga mutum nawa za su ce kanka dai ai yana nan lafiya yana nan lafiya to wa zai dauko min shi ai da gudu za a garzaya ko an buge wani a hanya ma ba laifi a can gwamnati ko sai a ɗauko ka daga inda ya zauna da kai kuka ci abinci aka yi taɗi kana fitowa duk masu tsaron za a ce maka ranka ne ranka ne saboda an ganka da me ranka ne ko in yace to shikenan wannan kullum ya dinga ba to shikenan baka zama yan labai cin abinci kawai kuke da shi to kai kana da ka kai ma gwamna ne ka kai wannan ne a a ai fadlu ne al-fadl min Allah ko in ka ga dama ka ce duk ran da zan fita ka zo gaban mota na ka zauna shikenan wani bawan Allah yana zuwa wajen wani babban sarki kullum da kai mashi gaisuwa ya kai mashi gaisuwa sai rannan ya ce kai wani eh me bukatanka a waje na ya ce a bukata na kawai idan na zo wajenka zan zo kusa da kai mu dan yi rada kawai shine bukata na ba bukatan ga yace a ni ba na san komai in dai na shigo zan zo kusa da kai dan maka rada sai kai mu murmushi maka murmushi shikenan magana ya kare abin da kake so yana yace shikenan ko wani ya zo ya ga sai wuce can gaba sarki ce ran kai ɗaya sai ya fito sai ce ran kai ku kiyaye shi abokin sarki ne amma shi kenan kuma duk inda ya je neman alfarma sai a ce a bashi to kaga almaru ma man ahabba shine manzara zai ce ma wajadtu farhan fil islam ka misli farhi bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa ban taɓa jin daɗi a musulunci ba kaman faɗin manzon Allah da yake ce almaru ma man ahabba to kai kokari ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kana son masoyin ka zama masoyin Allah masoyin annabi so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يا أيها الذين آمنوا خذوا هدركم فانفروا سبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبرعن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا يا قوة نسك بارك الزيادة الله خذوا هزركم كريك ترانكم من عدوكم أي اخترزوا منهم كتلوا كتلكم كتكبرنس وتيقظوا كفتك له غريش شي مكي باء أمين شيوادشي har ma laraba suna cewa wa bida adu wa ka bi tahiyyati wa takum minhu ma'idan qa'ifan tatarqabu wa habazu illa qaitahu mutafassiman walle su yabduna buhu idza yace ka ka ka kiyaye abokin gabanka eh ka zamo manisanci gare shi in ka ganshi ka koma nesa ka kura man ido me yake nufi wa hazartu wa hazaru illa qaitahu ka kiyaye shi in ka ganshi yana murmushi domin zaki in yana fushi dariya yake yi to shi ne Allah yake gaya mumine abokan gaban ku na fa ku kiyaye su ku bar ganin suna yake maku haƙora suna cewa kaza suna cewa kaza fanfiru ku ku zabura ila qitalihi zuwa yakin sa subatin mutafarriqin kuna rarrabe sariyatan ba'da ukhra hari bayan wata hari a wani faru jami'an ko ku fita baki daya wa inna minkum a cikin ku laman la yubdi anna akwai wanda yake jinkiri ya ta'akkarna an rikitari gabarin yaƙi in an ce a zo a yaƙi kafirai sai ka ga yana nauyin jiki to ba wani abu yasa yake yin haka ba munafinci ne ka Abdullahi ibn Ubay kaman Abdullahi dan Ubay wa sabi al-munafiqi munafiki da sabansa waja'alahu minhum min haythu zahir cewa yana daga cikin su ta wajen zahiri ne wallahu fil qasmi lil lil qasmi ne ce la man la yubdi anna fa in asabatkum musibatun idan masiba ya same ku asabatkum wa qatlin wa hazimatun kuka je yaki kuka samu karyewa da kisa kamar yadda ya faru a hudu qala sai munafiki yace kan an'ama Allahu alayya Allah ya mani ni'ima id lam akum ma'akum jahidan dun ban kasance tare da su a halarce ba haliran fa usabu balle musiba ya same ni wala in asabakum fallu idan falala ya same ku min Allah daga Allah ka fatin wa ganimati kuka je wani yaji kuka ci riba kuka yi fatahi kuka samu ganima la yaqulanna munafiqan nan za su ce nadiman suna nadama ka an mukhaffafatun wasmuha mahzum ay ka annahu lam yakun bainakum wa bainahu mawaddatu ka ce ba soyayya tsakaninku da su miliya'i wa ta'i ko lam takun ko lam yakun ma'rifatun sani wa sadaqatun da abokantaka hadha raji'un wannan ya koma ila qawlihi kad an'ama Allahu alayya itiralin jumla ma tarin layani wato da yake cewa la illam akum ma'ahu shahida sai aka wani jumla ya shigo tsakani amma laka an lam yakun bainakum wa bainahum mawaddatun shine mahadin kad an'ama Allahu alayya wa muqulu ya laitani sai ce ya laitani kuntu ma'ahum wato in aka je yaƙi aka samu ganima aka samu nasara to to ba wai nasarar ya dame shi ba ganimar da aka samu shi munafikin da can lokacin da aka samu masiba ya ce Allah ya so shi ba ya tare da su yau ko da bai je ba aka samu nasara sai ce ya laita ni kuntu ma'ahum da ma ina ina tare da su man fa zan samu rabo fawzan rabo aziman mai girma akhidhu hazzan wafiran min al-ganimati kalbi rabo cikakke da ganima qala ta'ala
وليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فليقاتل في سبيل الله لإيداء دينه sai yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah shine ma'ana sabilillah allazina yashruna alhayata dunya wanda suke sai da rayuwar duniya bil akhirati su karɓo lahira wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda ya yaƙi saboda ɗaukaka karman Allah fa yuqtal aka kashe shi yasta shi yayi shahada aw yaglib ko ya rinjaya yasbiru bi aduwihi ya rinjaya abokin gabansa فسوف نؤتيه أجرا عظيما دسنو زام باشي لا دامي جرما ثوابا جزيلا sai Allah ya ci gaba da cewa wa malaku ai me ya same ku ne me zai hana ku yake su malakum la tuqatiluna istifhamu tawbihi ai la mani alakum ba abin da zai hana ku yaki fi sabilillah fi takhalisi a cikin tsamar da almafa'in maraunana min rijali wan nisa'i na maza da mata والولدان لقرانا يارا الذين حبسهم الكفار wanda kafirai suka tsare su anil hijrati gabarin hijira wa azahum suka cuce su qala ibn abbas abdullah ibn abbas radiyallahu anhu yana cewa kuntu ana wa ummi minhum abinda Allah yake gaya musu wannan lokacin da annabi ya hijira ya koma makka sai mai karfi mai karfin zuwa madina zai tsira ya tafi madina to akwai sauran raunana da ƙananan yara wanda ba su ba su da halin su yi hijira su koma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina to shine Allah yake kwadaitar da mu'mine su yi yaƙi mana su kwato musulmai daga cikin wannan hali da suke yi ga raunanan musulmai ga ƙananan yara ga mata to Abdullahi ibn Abbas yace ni ina daga cikin waɗannan raunanan alladhina yaquluna wanda suke faɗa da'i na kullun suna addu'a raunanan nan da matan nan da kananan yaran nan ya rabbana ya ubangijinmu akhayna min hadhihi alqaryati ka fitan mu da mu daga cikin wannan alqarya makka azzalim ahluha wanda alim makkan nan azzalimai bil kufri da kafirci waj'alna min ladunka waliya ka sanya mana daga wurinka majibanci ya tawallahu murana wanda zai jibanci lamuranmu mu waj'alna min ladunka nasira ka sanya mana mataimaki daga wurin ka yamna'una da zai hana mu minhu na gare su wa qad istajaba Allah du'ahum Allah ya amshi addu'an su fa yassara li ba'dihim al-khuruj ya sawwake masashi suka damu dama suka fita wa ba'aqi ba'dhum sashin su ya wanzu a makka ila an fata makkat har dai aka bude makka wa walla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta mun sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci makka to hijiransa ya tabbata ba zai dawo garin makka ba Allah ya ba shi gida madina ba makka ba saboda haka sai ya koma can da waɗanda duk suka yi hijira suka ce inda annabi yake nan muke to sai ya sarauta wani mutum da ake ce asabu bin usayd kai ka zama sarki a makka garin makka ya zama na muminai kuma yanzu ba na kakare ba fa an sama mazlumahu yayi adalci ma wanda aka zalunta min man zalimin zalimin daga zalimansu
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل ولا خير لمن اتقي ولا تظلمون فتيلا
والذين كفروا ولن نسوا كافر يقاتلون في سبيل في سبيل الطاغوت سنا ياكني في سبيل الطاغوت نعم في سبيل الله وتنفركم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ونسوا كفار سنا ياكي في سبيل الله والذين كفروا ونسوا كافر يقاتلون في سبيل الطاغوت سنا ياكني أتبركين شيطان تو مي دون الله ده مي دون شيطان كو باسو ديدي saboda haka faƙatilu auliya a shaitan ku yaƙi mataimakan shaitan majibantan shaitan an tsara dinihi ta buhum za ku rinjaye su da kuwatikum saboda ƙarfin ku billahi da Allah inna kaida shaitani hakika kaidan shaitan bil mu'minin da mu'minai kana la'ifan ya zamo rarrauna ne wahiyan mai rauni la yuqawimu kaida Allah bil kafirina bai daidai da kaidin Allah ga kafirai ba babban kaidin annabi shaidan yana cewa inna kaida kunna azimun wato ya ce mata su ne babban kaidin shaidan su ne babban tarkon babban tarkon su shi ne ce annabi ce an nisa wa haba'ilu shaidan shi ne Allah ya ce inna kaida shaidani kana la'ifa alam tara ila alladhina qila lahum baka ji abin baka gani zuwa ga waɗanda aka ce musu kuffu aydiyakum ku kame hannayenku an qitalil kuffar gaban yaki da kafirai lamma talabuhu bi makkah lokacin da suka nemi yin haka a makka li adal kuffari lahum dan cutan da kafirai suke masa huwa jama'atun wasu jama'a ne bin sahabbai daga sahabbai waɗannan jama'a akwai abdurrahman ibn auf da miqdad ibn aswad da sa'd ibn abi waqas da ƙuddamatu bin mazanun da waɗansu jama'a tuli wanda ake cutansu a makka suna ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a ba mu dama mu yaƙi mana Allah ya ce ku dai dakata a ba mu dama mu yaƙi Allah ya ce yana ku dakata to anan Allah ya ce ku fu aidiyakun lokacin ana makka abin da ya kamata a mun gare ku wannan lokaci wa qimus salata ku zai da sallah wa atu zakata ku ba da zakka falamma kutiba alaihimul kitabu yayin da aka fallanta musu yaƙin idan yayin nan fariqun wasu yanki minhum daga cikin masu cewa a basu su yaki yakhshawna nasu sai suka koma tsoron mutane al-kuffar ay azabahum bil qatl ka ashiyatihim kaman tsoron su azab Allah azaban Allah aw ashadda hashiya ko mafi tsananin tsoro min hashiyatin lahu wa nusiba ashadda shi ashadda din nan ay masa nasaba ne akan hali wa jawabu lamma dalla alayhi jawabu lamma dalla alayhi iz idza وما بعده أي فاجأهم الخشية تسيطر ويأوكو مسو قالوا سكتي جزاء من الموت دون أولا متوا دا كوكي تيوا أبركو كوياكي ينزكو مغاشي أنسى بكوياكي sai suna cewa kuma rabbana lima katabta alaina alqitala ya ubangijinmu me yasa ka rubuta mana yaki yanzu laula akhartana ila ajalin qaribin da ka jinkirta mu zuwa wani lokaci makusanci قل له كثير متاع الدنيا ما يتمتع به فيها أو الاستمتاع بها قليل أي جن داد الدنيا دكا الدنيا دا أكي جن دادي دا شيء أنا مناسبا لاهرا كان كنيني domin duk abin da aka ce maka zai kare ai magana ya lalace duk abin da aka ce zai kare magana ya lalace ko rayuwa duk daɗinta in ka tuna zaka mutu magana ya lalace an tuna mutuwa sai kuma abu ya gurɓace ko kuɗi kake da shi kana cikin jin daɗi ka tuna kuɗin nan zai ƙare abincin nan zai ƙare gidan nan zai ƙare ni ma zan ƙare Allah ya ce a to ai kankane ne ga rayuwa madawwami na duniya shi daɗin lahira kana cikin aljanna Allah ya ce huludun bila mautin adawwama ba mutuwa ina mutuwan da take ba mutane tsoro a duniya ki zo sai ce to kin kashe ni ma zan kashe ki an kashe ta gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar ku damu da rayuwar duniya lahira ku je tsoro ai ku zo shikenan wallahi rafi gidan lahiran ay jannatu khairun yafi liman yattaqa ga wanda yake yayi azaban Allah bi tarki ma'siyatihi da barin sa masa wala yuzlamuna ko wala yuzlamuna bitai wal ya'i ba a tawaye muku min a amalikun da ayyukan ku fatilan ko da gurgudan kwayar dabino zaikin da kuka yi na kirki Allah subhanahu wataala zai ajiye muku zai ninninka muku amin
أينما تكونوا يدرككم الموت ولا كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ولكل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا نعم أينما تكونوا إن كنا غدن متوا ندر إن كنت يدرككم الموت متوا ذلك walau kuntum fi burujin ko da kun kasance a cikin babban katanga mushayyadati murtafa'atin madaukaki a ce ka sa masu gadi ka sa menene ga kannuka ga menene ba wani mai shiga wajen ka ko kadan gare aka ga zai wuce sai a ce karin ka ba da wake na karin ka wani kai wani kai ya fi karin ka to Allah ya ce ko ina kuke dai saboda haka nan mutuwa zai same ku fala tahshawul qitala kar ku ji tsoron mutuwa yaƙi kawar mutu jin tsoron mutuwa wa in tusibuhum al yahudu hasanatu idan kyakkyawan lamari ya same su su yahudawa hisbun qoshi wasa'atin da yalwa yaqulu sai su ce hadhihi min indillah wannan kan ai Allah ya so mu bana ya ni'imta mu an kawo masu komai sun ji dadi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina kenan amma wa in tusibuhum sayyi'atun idan fari ya same su وبلاء عند بلاء كما حصل لهم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كما يند haka din ya faru lokacin da manzon Allah ya kaura daga Makka ya zo Madina sai Yahudawa suka shiga cikin fari da bala'i sa ko shiga mana tunda sun boye sifar annabi sun ce ba shi bane ya kulo sai su ce hadihi min indika ai wannan zuwan kai ka mana haka daga wajenka ne ya Muhammad ai bi shi ummika da shi umcinka قل لهم كتيمة كل من عند الله كومي لك غني من الحسنة والسيئة كيكاوان دممونا دقوجان الله لمن كبله وما لهؤلاء القوم ميسا مودا نمتاني يهود لا يكادون باطا فسيبقون يقال لا يقاربون أن يفا موسى فينش حديثا تائد أجي قيامس يلقى إليه وأن أجي قيامس لك الله وما اسمها متعجيب da yace ma li hadal qaumi kai abin mamaki waɗannan mutane ga littafi a hannunku na Allah ga attaura ga linjila ya faɗa muku komai daga Allah ne yau kuma kuna ciya daga annabi Muhammad ne saboda faifaye wa jalincin wa nafa muqarabatul fi'li ashadd min nafi wato cewa kusanci yafi a ce da kore shi gabaki daya ma asabaka ayyuhal insan a komo ana gaya mana dukkanmu gaba ɗaya duk wani abin da ya same ka kai mutum min hasanatin na alkhairi fa min Allah atadka daga Allah ya zo maka falalan minu dan falala da gare shi ba wani abin da za ka yi ka ce ka cancanci a baka abu kaza sai dai Allah ya so ya maka da falalanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana in an je kiyama wani bawan Allah Allah zai ce in an gama hisabi an gama komai sai Allah ya ce ku kai bawa na aljanna da rahama na da falalana wato don ka san ba aikin ka zai shigar da kai aljanna ba masalan in ka ce aikin ka zai shigar da kai aljanna har ka dawo ba to shekara nawa kai a duniya ila ka yi saba'in to Allah ya ce ka je ka zauna saba'in so goma ba biya ka ba eh to ai ka fito kuma eh to zo da haka falalan Allah ne don shi ne Allah subhanahu ga yake ce a duk abin da ya same ka falalan Allah ne ba aikin ka ba shi ne annabi ya ce an yi ma wani hisabi shekaran shi saba'in a duniya bai taɓa sabon Allah ba sai bin Allah ko mina shi ya daidai Allah ya ce a kai bawa na aljanna da rahamata sai ya ce a ya ubangiji aiki na dai Allah ya ce to a dawo da shi a ƙara lale haka Allah ya ce to na baka ido na mai da wani makamu ai lissafin ni'imar idon da kai kallon da kai wani yana makaho na baka kafa kana zuwa masallaci kana zuwa inda kake so na mai da wani gurgu ai lissafin ni'imar gurgu na baka kunni kana jin magana da shi wani na mai da shi kurma to ai lissafin ni'imar da kaji matsaya nan tukunna da aka zo na ido sai ninninka aikin shi so nawa Allah ya ce to yanzu kan akai kyauta tun da aikinka ya ƙare ya ce Allah da rahamanka ya ce na gaya maka a yi da rahama duk wanda zai je aljanna zai je aljanna ne da rahaman Allah ka nemi rahaman Allah idan ko gwamnati ne kana ma'aikaci in ta so da kama ka wallahi akwai yadda za ta yi da kama ka komin gaskiyanka duk za a samu inda wani kuɗi zai dan shiga nan zai dan shiga nan yanzu za a kama ka to Allah subhanahu wataala da yi ka ya hada ka da shedan baka isa ka tsira ba in ka tsere mishi ta nan gobe aka kama ka ta nan gobe aka kama ka ta nan to amma in Allah yana so ya maka falala ranar kiyaman ma bai gaya ma kowa ba sai ce to kai wani eh to zo gani ga ka ina yake naka duba kai kana ganin ka zo da kayan kirki sai ya ce abu kaza bai kyau ba abu kaza bai kyau ba abu kaza bai kyau ba sai Allah ya ce to shikenan ka san na sani eh to tafi aljanna da rahamata sai Allah ya kau da kai gaba da wannan to shine Allah yake gaya maka kar ka bi irin waɗancan mutane da suke cewa zuwan manzon Allah shi ya zama musu shi umci ba su samu komi ba kai mutum ka sani duk abin da ya same ka na alkhairi daga Allah ne ya zo maka kuma Allah nan ya baka falalan minhu wa ma asabaka min sayyi'atin abin da ya same ka na masiba fa min nafsika daga kanka ne a tatka haisu irtakabta ma yastawjibuha min az-zunubi kai kai abin da yake wajabta ta na zunubi shi bawa kullum in dai mutum mumini ne yana cikin alkhairi idan ka ga Allah ya jarabce ka da wani abu to kai ma kai wani abu ne kai ma kai wani abu ne ka saba masa ne to bai son ya je ka je lahira a tsaye da kai a irin wannan sai jarabce ka ko da ciwo ko da talauci ko da bacin rai ko da wani abu shi na lake cewa duk abin da ya same ka na mummuna aiki ka faɗa ka tabbatar da cewa wani abu ka aikata na zunubai shi yasa muka kawo maka wannan wa arsalnaka ya muhammadu linnas mu aike ka ya manzon Allah ga mutane rasulan manzo halin mu'akkidatu wa kafa billahi shahida Allah ya isa shaida ko a ce kai annabi ne ko kar a ce oho Allah dai ya ishe ka shaida ala risalatika bisa manzancinka
من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولي فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وما أرسلناك عليهم حفيظا وما أيتيك أكم حافظ ميكي أي والي أعمالهم كأيوكم سما ما روانك كي يا رسول الله كإسد من زنشي domin kowanne mun sa mashi mala'ika wanda zai rubuta ballaziran kai mai gargaɗi ne, fa ilaina amurhun al'amarinsu na gurinmu, fa nujazihim za mu yi masu zakayya wa haza ƙabin al'amri bil qitali wannan tun kame a hori annabi da yaƙi ne. ويقولون سنا سوى المنافقون إذا جاءوك إذا سنزوا منك أمرنا طاعة أمرنا طاعة أي ممبيانكني يا رسول الله أي ممبيانكني الحالي منافنشني فإذا برزوا من عندك إن سنبت لك وجنك بيت طائفة منهم وسينكي لك سكين ذات قوي غابا غريك ذات قوانا دنيا غابا بنظام التاء في الطاء بيت طائفة wa tarki ai allra masgaira allazi taqul tun kunsa ba abin da suke faɗa laka gare ka ba fi hulurika a gaban ka min da'at na cewa su mabiyanka ne abin da suke kunsawa ai isyana ka saba maka wallahu yaktubu ma yubayitun Allah yana horo a rubuta abin da suke niyya da shi fi sahaifihim a cikin littafan ayyukan su bi jazau alaihim don a saka musu akai يا رسول الله فأعرض عنهم كود كي قبل بالصف وتوكل على الله كي توكلي الله سك به كأن تير شي فإنه شي الله كافيك زي اسمك وأن متاني وكفى بالله نعم كافيك وكفى يا إس بالله الله وكيل مفولا أدن فولا وإليه ذو أقريش
افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا
نعم أفلا يتدبرون القرآن شن بذا سنور القرآن با وما فيه دا بند cikin alqur'ani min almaani albadiya na ma'anoni qayatattu walau kana min inda ghairi llahi da alqur'ani nan ba daga gun Allah ne ba lawajidu fi ikhtilafan kaseera da sun samu sabani mai yawa a ciki tanaqulan warwarewa fi ma'anihi a cikin ma'anansa wata bayunan da sabani fi nazmihi a cikin tsarinsa shi alqur'ani ya isa mu'jiza kullum ka karanta ya dawo sabo kullum aka karanta ya dawo sabo kuma kullum in kaga wannan kissa alqur'ani kaga wannan kamar yanzu misali maganar annabi Musa zaka same shi wuri tuli alqur'ani duk wanda ka samu zai ga a wannan akwai bambanci a wancan wannan akwai bambanci a wancan don haka Allah ya ce wannan kawai ya isa ka san wajen Allah ne subhanahu wataala kuma in banda alqur'ani wani littafi ne zaka dauka a shekarar dubu ana karantawa kullun yana sabo in ba daga wajen Allah ba man alqur'ani littafi mai shafi ɗaya ɗaya akalla ɗari bakwai a ce yaro mai ɗaya shekara bakwai ya haddace wannan ya isa wala qad yassarna alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir sauran littafai ba a ba ba ba a kare su in ban da qur'ani ya alqur'ani zai shekara dubu da ɗari hudu har yanzu ba a samu sabani ba ba tsinke wani an sa wani ba ko da ruwaya ne ya kai shekara dubu sai an samu gurɓata a ciki to Allah subhanahu wataala ya ce ku lura da alqur'ani ma tun da ya zo din nan an samu wani abu ya shiga cikin sa na sabani da ma ce inna nahnu nazzalna alqur'ana wa inna lahu lahafizun shi yasa zaka lura a taura da linjila da zabura abin da yasa Allah ya bari ake ta wasa da su dama tsare tsaren zuwan annabi Muhammadu ne to tun da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo aka ce su huta shi yasa aka bar musu suka yi ta wasa da shi a ce tsawon alƙawari tsawon alƙawari to tunda na annabi ya zo sauran duka an kwashe su sai Allah subhanahu wataala ya ce mana huwa allazi arsala rasulahu bil hudi wa dinil haqqi wa dinil haqqi li yuzhirahu ala din kullihi wa kafay billahi shahida yau ga dinul haqqi ya zo malamai suka ce dinul haqqi na dama na gaskiya ne kamin zuwan annabi amma daga annabi ya zo ya zama na ƙarya ai yahudu suna da attaura nasara suna da linjila kuma kamin zuwan annabi gaskiya ne amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bin annabi maimakon yaban da ake masu Allah ya ce na tsitsi ne muku saboda na gaya muku ba ni da amfani da shi sai don annabi ya zo don annabi ya zo kuma magana ya kare to Allah ya ce a lura da Qur'ani mana ko mu lura da Al-Qur'ani ko Al-Qur'ani guda dai aka ce an taba sai ga duniyar ta hargitse gaba daya wani ya kona Qur'ani ne aka yi ta kone kone idan ko bara wannan Allah ya ce kai littafi wannan nako yana da girma fa guda daya an taba da an taba da yawa fa to Allah ya ce ku lura da Al-Qur'ani ولو كان من عند غير الله da ya zamo ba daga Allah bane lawajadu fi ikhtilafan kathira wa idza ja'ahum amru idan wani al'amari ya zo horo ya musu an sarayan nabi sallallahu alaihi wasallam ga kai harin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sallallahu da abin da ya tabbata gare su min al-amn bin nasri na amana da nasara aw da khaybu ko tsoro bil hazimati aza'u sai su waka labari fi a cikin sa'ishu نزل يا سوكني في جماعة من المنافقين أتكن وسو جماعة لك منافقين أي في ضعفاء المؤمنين أرونا المؤمنين كانوا يفعلون ذلك سنا أيكة وانشانن كمثل قلوب المؤمنين روزوك المؤمنين في روني وتعزى النبي wato yakin annabi kashi kashi ne akwai sarayya akwai gazu duk wanda kaji an ce gazu annabi ne da kansa ya fita ba dama wani sahabi yana da lafiya yana da ƙarfi annabi ya fita bai fita ba to akwai abin da ake ce masaraya hari annabi zai ce to ku da wani da wani ku kai hari wuri kaza ku kai hari wuri kaza to wannan ma kamar yadda annabi ya fita yaki wajen su 25 shi ma wannan sarayin ya kusa ka kamar 25 din to idan aka je a wancan duk abin da ya faru a can nasara ko nashin nasara ba a gaya ma kowa sai an zo a gaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan harin mun kai mun ci nasara mun samu kaza mun samu kaza ko kuma manya manya irin su Abubakar da Umar da sauransu bi halatta san da suka dawo su gaya ma wani mutum ba to sai aka samu raunanan mu'minai da munafikai in sun sashi jin abin da ya faru sai su dinga gaya ma raunanan ai mutanen da annabi ya aika wuri kaza an bubbuge su an musu kaza an musu kaza shine Allah ya ce a'a wannan abun bai dace ba bai kamata su yi haka ba ولو ردوه دا sun mai da wannan labari ila rasuli zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ila ulul amri ko zuwa wajen ma'abota ra'ayi minhu daga cikin su aw aizawir ra'ayi min aqabir sahabati daga manya manyan sahabbai su ya kamata su suka san yadda za su kullo su faɗa mutane ai law sakatu anhu hatta tudru bihi da sun yi shiru har su ba da labari da shi la'alimahu hal huwa ma yanbaghi an yuza'a shin da sun san cewa wannan abun ya kamata a daidaita aula ko ba za a daidaita ba ashe kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ku nemi cikan al'amarin ku da sirri asirru la yuza bil admari ba kowane abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma mutane ba akwai wanda irin sai na abubakar kawai ya kamata su ji da irin su manya manyan nan to idan kuka zo kuka watsa wannan ai za ku ɗau babban zunubi kila wanda annabi baya so a gaya ma kowa da kowa ya ji ne to saboda haka kar ku sake yin haka allazina yastanbidunahu wadanda suke neman jin wannan labari ya tattabi'unahu wa yadlumuna ilmahu suna sanin yaya me ya faru ne da su wani suka je wuri kaza me ya faru ne min anna wa humul mazi'una suni masu watsa magana minhum min ar-rasul daga manzo aw ulul amri walaula fadlullahi alaikum in ba don fadalan Allah da ya muku ba bil islam da musulunci wa rahmatuhu da raman da yi lakum gare ku bil qur'ani lattaba'tum shayatin da kun bi shaytanu fi ma ya'murukum bi cikin abin da yake horon ku da shi min al-fasha ila al-fasha illa qalilan illa qalilan sai dai kankani
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وهرب المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فأيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا فقاتل في سبيل الله كياك يا محمد صلى الله عليه وسلم أتين تفركين الله لا تكلف إلا نفسك وأكلف مقومتك فلا تهتم بتخلفهم عنك إن دي كشري ياكي كفت يا رسول الله المعنى قاتل ولو وحدك إن دي الله يتكي كجيك ياكي كوكي كأين إذن تيمكيك فإنك موعود بالنصر كي أبن ألقى وتاواني ذاك سامن سرع amma wa harril mu'minin ka kwadaitar da mu'minai hasihim alal qitali gaba da zuwa yakin waragibun ka kwadaitar da su biyu a cikin sa asallahu an yakufa basal ladina kafaru yayi kusa Allah ya kame hannun yakin waɗanda suka kafirta wallahu ashaddu ba'san Allah shine mafi tsananin yaki wa ashaddu mafi tsananin tankilan ta'aziman azabtarwa minhu na gare su wato wannan ya faru ne kamar yadda muka faɗa a shekara na uku aka yi yakin badar aka sake dawowa a shekara na hudu aka yi yakin uhudu da aka yi yakin na uhudu shikenan abu sufiyana da kafiran maka sai suka ga ai yau sun samu nasara da an samu nasara akan su yau sun samu nasara suka ce to shekara na baɗi mu sake haɗuwa a badar mu buga mu sake haɗuwa mu buga to shekaran ya dawo kenan kamar yadda muka faɗa a baya allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fahshawun inna shekaran ya dawo sabai suna shiri suna shiri suna shiri sai shi waɗancan Abu Sufyan ya aiko yana gaya ma mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallam inna an-nasa qad jama'u lakum fahshawun ku ji tsoro kar ku fita ba kar ku fita kar ku fita ai maku tanani to shine Allah ya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni ba alƙawarin nan da za mu je na badar su gura sai na fita bai kamata a ce kafirai su alkawari da mu mu fita ma mu kan sai mun fita to shine Allah subhanahu wataala ya ce a a ka fita ko kai kadai ya rasulullah zan kuma taimake ka na fi kowa tsananin azaba shine annabi ya zo ce wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa la la akhrujanna walau hadi zan fita ko ni kadai ne fa haraja sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita bi sab'ina rakiban da mahaya mutum saba'in a wani kauli a wani kauli an ce ya fita da mutum dubu da ɗari biyar ne da dawaki guda goma yasa abdullahi bin rawaha ta yace ka rike min madina kamin in dawo shikenan har ya kai wannan badar din da aka ce a gagamu abu sufyan ya kasa fita ya kasa fitowa Allah ya jefa razana a zuciyan abokan gaba ba su fito ba to manzo Allah sallallahu alaihi zauna a wani wuri da ake ce mishi Wadi Fadima wanda in kana dawowa daga Madina kusan Makka zaka ga an rubuta Wadi Fadima na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka sai tafiyan kuma ya zama ya ci riba dama sun zo da kayan sayarwa kabilun Laraba suka fito kuma aka yi ta cinikayya aka yi ciniki aka yi ciniki suka ci riba wanda suka zo suka ninninka kuɗin sahabbai suka dawo gida to shine Allah subhanahu wataala yake cewa faraji sabina ila nan fakafallahu Allah ya kame basal kuffar yakin kafirai bi laqa'ir ru'ub da jefa masu razana fi qulubihim a cikin zuciyarsu ومنع أبو سفيان عن الخروج يعني أبو سفيان فتا كما تقدم كما يندي قباته آل إمران من يشبع شباعة حسنة وندي تيتو تكان متاني تيتو ميكو موافقة لشري يكون له نصيب ينادى دلادة من الأجر دقلا له نصيب ينادى ربو دقلا من هذا قريت بسبب لسبب انت ومن يشبع wanda ya ceto shafa'atan sayyi'atin ceto mummuna mukhalifatan wanda ya saba da ku gare shi ya kullahu kiblun zai samu rabo min min alwazn da zunubi min hada gare ta fi sababiha wa kana Allahu Allah ubangiji ya kasance muqitan mai kaddarawa ala kulli shay bisa dukan komai fa yujari kullu ahadin bima amilahu zai saka ma kowane mutum da abin da ya aikata wa man ya'mal miskala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal miskala dharratin sharran yarahu wa idza huyitum bi hasanat bi tahiyatin in an gashe ku da gaisuwa irin ta musulunci ka an kila lakum kama an ce muku salamu alaikum fa hayyu kuma ku mai da gaisuwa almuhi wanda ya gaishe ku bi ahsana minha da wanda yafi abin da ya faɗa dan ya tsaya assalamu alaikum to ku mai da masa abin da yafi nasa ku ce alaikas salamu wa rahmatullahi wa barakatuh kaga ka ƙara rahmatullahi wa barakatu aw ko kuma dudduha ku maida masa bi an taqulu ku ce wa alayka salam kama qala aw alwajibu ay alwajibu wajibi ahdu ma dayan mutum dai bai halatta ya ce maka salamu alaikum salamu alaikum kai shiru ka kyale shi ba sai ka ce wa alayka salamu to ka biya kenan in kana son ka bi shi ka ce wa rahmatullahi in kana so ka ci shi ka ce wa barakatuh shi ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi yana zaune sai wani yazo ce ma annabi salamu alaikum sai annabi ya ce alayka salamu wa rahmatullahi sai nabi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi sai annabi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai na uku ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai annabi ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce ya rasulullahi ni ya ba kara mun ba wanda ya ce assalamu alaika ka ce wa rahmatullahi wannan ya ce assalamu alaika wa rahmatullahi ka ce wa barakatu ne ka shiru ya ce a ai daga barakatu an kare wa rahmatullahi wa barakatu an kare ba a karawa akan haka to shine Allah ya ce in an gaishe ku ku gumai da gaisuwan wato shi gaisuwan nan yana cire gaba a cikin musulunci to kaga wani abin tsoro yanzu ka ga mutum musulmi ka ce salamu alaikum ya kauda kai ko kuma yau wasanni shi a wurinsa an kanantar da shi wani mugun fahimta wai kai ba musulmi bane kuma yanzu ka fito masallaci ne kila ma da shirbin ka an amma da ka ce salamu alaikum sai ka kai to abinda qur'ani yake nan fa ayyu bi ahsani minha aw rudduha kai kafiri ma in yace maka salamu alaikum to ai ba a ce kai shiru ba ko da ba a ce ka ce mashi wa alaika salamun ba ko sai ka ce wa alaika shikenan ko kuma ka ce wa alaika silamu ba salamu ba wa alaika silamu asilamu dutse ne yawa assalamu alaika aminci ya tabbata gare ka sai ka ce wa alaika silamu kai ko dutse a kanka to in kafiri ne to kafiri ma an ce kar ka yi shiru balle musulmi ya fito masallaci ka fito masallaci an koyar da shi wani ilimin banza wani shirman banza wani fahimta wai ba musulmi bane assalamu alaikum sunnu ko ko ya zo gaida musulmi maimakon ya ce Allah ya ji kanshi ya ce Allah ya ji kan musulmi Allah ya ji kan musulmi wai shi a nan ba musulmi ya masa aziya to me ya kawo ka Allah ya ji kan musulmi Allah ya ji kan musulmi to Allah ya ji kanshi mana in ka ce Allah ya ji kanshi ba sai Allah ya ga dama ya ji kanshi ba to abin da dai alqur'ani yake faɗa kenan inna Allah kana ala kulli shay'in hasiman Allah mai hisabin komi ne bai jani ne sakayya alaiha kansa wa minhu yana daga cikin abin da Allah zai sakayya raddu salami juya da sallama وافت سنة الكافرة أما حديثي ياكي بنش كافري والمبتدئ ده مي بدعة والفاسق ده فاسقي والمسلم ده مسلم والمسلم ده مي سلم على قال الحاجة karka ga mutum yana tsugune yana kashi ka ce salamu alaikum ba a ce haka ba ko ka ga mutum ya zama yana karda kai buga ci buga ci in gida kaza to kyale shi wannan ba abin wani ba ko kuma abokin bid'a ne wa man fil hammami da wanda yake cikin ɗakin wanka wal akal wal akal wal akil da mai ci to waɗannan sun shagaltu da abin da ba shi ne a gaban su ba wala yajibu raddu mayarwa bai wajiba akan su ba mutum ya cika baki da loma kace salamu alaikum bana ce muke ne a kamar bal yukrahu an ki fi gairi alahir banna na karshe ويقال أنا شيء للكافر وعليك كافر في أشي وعليك ولا أشي وعليك السلام والحمد لله رب العالمين الحمد لله لله Allah ka faɗi mana wannan wani mutum ne in ruwan shi mace to shi ke nan tana yawon banza ta zai ta abu ka haifi wata yarinya a shege shegiya to shi kuma mutumin ya ga yarinya ya tarbiyyar da ita a siga da kyau har ta girma har ta isa aure sai wani ya ganta ya ce yana so shi ne sai wani ya je ta man da zai zai ce wani ta da zai aushe ga wanda ba ta da ba to mene hukuncin wannan ah shi dai yayi annabi manci waye ake shi an tambaye shi ne an tambaye shi ne shi kuma wancan da ya rene ka yana da cikakken ladan reno ai baiwan Allah ne kuma Allah ya yi ta haka nan yana da cikakken ladan reno shi kuma wancan yana da ladan barna yana in ya bincika a wani wuri ya ji cewa shi biya ne ya ki shi kenan in an zo an tambaye ka ga mun gaskiya hali yana to tunda ka tambaye ni tunda ka tambaye ni to shikenan gaskiya wannan yarinyar ne mu dai a angon da bamu san dai wane ne babanta ba sai ka bashi kuma da wannan to amma ka zaga ka zama annabi ne wannan akwai dai wajen Allah to ne yana ba mace ce ba ka san wanda kake aure ne sai dai ana son asali mai kyau ne
aka magana wannan ya sa a yi jan kunne ga masu yin wasifa a nan irin zaman da ake yi wasu suna zaman ba da dabi a zaman da suke yi saboda Allah a gyara.
ana duk aikin ibada ana son mutum ya kankan da kai musamman ya tankwashe kafa ba ya harɗe ba sai dai in kafansa na ciwo in ya tankwashe ba zai iya gamawa lafiya ba sai ya tankwashe sai ya zauna a harɗe din amma duk da haka ka'idan wazifa in an zo jauhar aka kai na shida to ya tankwashe kafa ya ladabi don a cika haka nan amma kar mutum ya zo wazifa kamar ɗakin shi ba ba kere ko ya ɗaga kafa da sauransu a dukkan ibada ana son ladabi a yi natsuwa a ciki ya hukuncin mutumin da suke magana da matarsa tun maganar da rani in zai gaya mata an ta ce to uwana a akwai rigima dan akwai zihari uwa mutum ya ce matansa uwata uwata to me yake nufi da uwata din yana nufin kamar uwarsa ne dan in ya zata zama kamar uwansa fa nassin alqur'ani ya kawo a sarari a karsami Allahu qawlan ladhi tujadiluka duk wanda ya ce ma matarsa uwarsa ta haramta ya kwanta da ita dan ko ba zai kwanta da uwa shi ba ko sai in yayi kafara na yancin bayi ko ko ciyarwa ko azumin wata biyu to idan ya faɗa da jahilci ne yana nufin uwan shi ba yana nufin kaman bayan uwansa ba yana nufin da wai mai tausaya mashi da sauransu to wataƙila zai samu ɗan sauƙi sauƙi amma ya daina aka magana ya hukuncin musulmin da yake yana tare da Allah amma in nasu ya mutu shi zai ɗauki da wani ya ɗauka ya kai garin su har suka ba shi lada su ba shi kuɗi shi ne ma zai mashi amfani musu komai wai ya matsayin wannan ya yadda da kafircin ne ba kuɗi yake nema ba ya ci abinci ai shi ba arme ba ne yana neman kuɗi ne ya masu akwati in ya je ya yi ya yi sallan gawa wani wani wani gardi an kawo mashi gawa wai baya sallah aka ce a sai mashi aljanna aka kawo mashi uh, saniya dola sai ce Allahu akbar baka yi ba ba za a yi maka ba ka mutu a banza ka tashi a lokaci ya yi salama ne Allah ba mu lafiya Allah ba mu lafiya Allah ba mu lafiya Allah ba mu lafiya Alhamdulillah